صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الهدي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من دعوة ترى من مالك بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها امرت ان يمر عليها بسعد بن ابي وقاص في المسجد حين مات لتبقي له فانكر ذلك الناس عليها فقالت عائشه ما اسرع الناس ما ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في المسجد wannan hadisi imam malik ya same shi idan abin nadir maula umar da yaran umar dan ubaidillah shi kuma ya ji wannan hadisi da bin aisha ummul mu'minina zai bin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma aisha uwar mu'minin sai da aisha amarat ta umarni an yi marra alaiha bi sadin nabi wa qasim fil masjid hina mata lokacin da sadin nabi wa qasim ya rasu a gidansa a Qus wajen Madina ya gida misalin na biyar tsafin yana daga cikin al'asharafin bashara shi ne kuma ƙarshen su dukan su da kuwa a al'asharafin bashar ta aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mutane guda goma yake dukkan su ɗan aljanna ne ko daga yau su sallah ko daga yau su bar sallah yadda aka yi su ɗan aljanna ne har abada manzala sallallahu alaihi wasallam ya mutane da yawa albishir da aljanna amma al'asharafin bashara da ake mutum goma da aka yi da albishir to waɗannan mutane ne ko ne abubakar da Umar da Usman da Ali da da Sa'adu su wannan mun dangana akan su yanzu da Sa'idu da Talhatu da Zubairu da Abdurrahman Mu'awqin da Amir wato Abu Ubaida wannan guda goma suna al'ashara su mubashara su biljanna manzo Allah yawa sahabbai da yawa bishara cewa kai dan aljanna ne ko kuma kai shahidi ne ko kuma wanda yake so ya ga dan aljanna ya zo ga wani ko ko ya zo ya ga wanki an yi wannan da yawa amma in an ce al'asharatu mubasharatu bil janna wannan mutum goma ne to shi wannan sabu na zuwa kashi shine karshen karshen su duka rasuwa domin ya rasu hijira tana da shekara hamsin da biyar kamun Aisha ta rasu da shekara uku ne don bayan ta da shekara uku Aisha ta rasu ta rasu hijira tana da shekara hamsin da takwas.
to shine da ya rasu take don Allah in za a yi masa jana'iza a kawo mini shi anan a masallaci in mata addu'a tukuna kamun a wuce da shi sai mutane suka mata inkari yaya za a kawo gawa cikin masallaci shi ne amarat ta yi umarni an yi marra alaiha a wuce a gabanta da sadin na biyu waqafin a zo da sadu a gabanta fil masjid a masallaci hina mata lokacin da ya rasu a ake domin ɗakin ta yana cikin masallacin ne ita ummul mu'minin Aisha duka kuwa lahu domin ta masa addu'a fa an kara zalika nasu alaiha mutane sai suka mata inkari ya za a kawo gawa cikin masallaci qalat Aisha fa qalat Aisha ummul mu'minin tace ma asra annas me yasa mutane suke da saurin mantuwa ne ni za mutane suke da saurin mantuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah wa Suhail ibn Bayda ba illa fil masjid a cikin masallaci manzo Allah ya wa Suhail ibn Bayda sallah kuma sai na Umar a cikin masallaci aka masa sallah حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال صلي على عمر بن الخطاب في المسجد امام مالك يا رويت من حديث وجن نافع shi kuma ya rawaita wajen mai gidansa Abdullahi dan Umaru Abdullahi dan Umaru ya ce baba na ce na Umaru ba a yi sallan jana'iza ba sai a cikin masallaci a masallacin nan aka yi sallan jana'iza wannan ya yi ta hujja ana sallan gawa a cikin masallaci kenan ga ga manzo Allah yayi wa Suhail ibn Bayda sallah masallaci ga na Umaru masallaci aka yi sallah حدثنا مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وابا هريره كانوا يصلون على الجنائز بالمدينه الرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الامام والنساء مما يلي القبله wannan hadisi imam malik ya same shi ne a wata wajen hanyar balaghiyarsa wato cewa labari ya same shi domin ya ce sayyidina usmanu shi ko imam malik bai ga sayyidina usmanu ba shi imam malik bai taɓa ganin wani sahabi a duniya an haife shi ne hijira tana da tis'in da uku a lokacin ba sauran sahabi a madina akwai shi a duniya amma a madina babu shi shi kuma madina aka haife shi ya ce wannan labari ya ji shi wajen usmanu ya same shi ne wajen usmanu labarin ya same shi da abdullahi dan umaru Abdullahi dan Umaru ma shi shi shi ma Malik bai gan shi ba yana riwaya ne wajen Nafi'u bararransa Abu Huraira ma shi ma Malik bai gan shi ba to ga ya faɗi wa'annan duk guda hudu yace annahu balaghahu labari sahihi ya same shi anna Usman ibn Affan shi Usman ibn Affan da Abdullahi dan Umaru da Abu Huraira guda uku nan duk suna yin sallah akan jana'iza bil Madina a Madina ar-rijal wan nisa' idan mutuwa ta faru maza da mata sukan haɗa su gaba ɗaya su yi musu sallah ga baki ɗaya to yin abin bai taɓa faruwa zamanin annabi ba sallallahu alaihi wasallam a samu gawaye maza da mata a tara su yi musu sallah abin bai taɓa faruwa zamanin annabi ba amma ya faru zamanin sahabbai sukan tara maza da mata gawaye su yi musu sallah gaba ɗaya sallah guda ɗaya yadda suke yi fa yaj'aluna rijala bimarin imama sai a sa su mata yin a can gaba gaba can wajen ƙibla a sa maza kuma kusa da liman a sa maza kusa da liman sannan su mata a sa can gaba da mazajen can tsakanin liman da ƙibla can ake sa maza idan an sa idan an samu gawayen sun zama akwai gawayen maza da mata ƴaƴaye da bayi to yadda ake yi sai a sa maza ƴaƴaye kusa da liman sannan a sa bayi sannan a sa ƴaƴa ƙanana ƴaƴa wanda ba wanda ba bayi ba gaban su waɗannan ƴaƴayen sannan a sa maza wanda suke bayi gaban waɗannan yara ƴaƴaye sannan a sa ƙanana bayi gaban waɗannan manyan bayi sannan a sa mata ƴaƴaye gaban waɗannan bayi sannan a sa ƙananan mata ƴaƴaye gaban waɗannan mata sannan a sa bayi mata gaban waɗannan mata ƙananan ƴaƴaye sannan inda wasu ƙananan bayi mata a sa su can gaba da killa wato wanda yake yafi yafi kankantar daraja shine ake sawa nesa can kusa da killa nesa da liman amma wajen biso wanda yafi daraja shi za a sa a gaba wajen sallah kuma wato wajen biso shi wanda yafi daraja shi ake sawa gaba kusa da killa wajen biso amma wajen sallah shi wanda yafi daraja shi kusa da liman sannan wanda ya bi sannan wanda ya bi shi jami'u salati al-jana'i wannan kausi ko wannan babi shi ke tare dukkan maganganu wanda suke yi a wanda ake yin su akan janaza حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه wannan hadisi imam malik ya same shi wajen nafi malaminsa malamin imam malik nafi ya ce shi kuma malaminsa abdullahi dan umar mai gidansa كان إذا صلى إن يصلى على الجنائز إن يصلى الجنائز يسلم يك يسلم حتى يسمع من يليه سلم إن يسلم هر wanda yake kusa da shi zai ji assalamu alaikum inda ya faɗi حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر وأن حديث إمام مالك يا سامي شو جناش وما لم ينفع malaminsa ya ce anna abdullahi na umar shi malamin nafi'u ya ce abdullahi dan umaru kana ya kulu ya zama yana cewa la yusallir rajulu alal janazati kada mutum yi sallan janaza illa huwa tahir sai yana da alwala ba a taimama a yi sallan janaza ba a taimama a yi sallan juma'a to idan ya zama dole an rasa mutumin da zai salla din sai mutumin da baya iya alwala to nan ne dole ya zama ya yi taimama din ya sallan janaza din قال يحيى سمعت مالكا يقول لم أرى أحدا من أهل العلم يكره أن يصلي على ولد الزنا وأمه آه إمام يحيى ياتي سمعت مالكا ناجي وني كراتي وجن إمام مالك كراتي شيني ناجي شي يقول لنا لم أرى أحدا بن تبقى متم min alil ilmi daga cikin manyan malamai ya karahu wanda yake kin an yi salli ala waladin zina wa ummihi an samu mutum shege ne wanda ba inda za a rataya shi uwarsa budurwa ce ba ta taɓa yin aure ba sai ta aife shi ya zama shege kenan ba ta inda za a rataya shi sai ya mutu to imam malik yace ban taɓa jin wani malami ya ce kar a yi masa sallah ba ko ko makaruhi ne masa sallah ba ana masa sallah tunda dai shege ne amma yana sallah to in ya mutu sai a masa sallah ba karhanta yi masa sallah ba haka kuma uwar tasa wannan wanda ta samu cikin shegen ita ma in ta mutu ba makaruni ne mata sallah ba ana yi mata sallah
wajen sallah ina ya kamata a sa fuskan gawa
gawa ainihin mun yi wannan tambaya a cikin wani karatu da muka wuce ka cewa shi gawa in ya mutum ya riga ya mutu za duk yadda aka kawo shi baya so ba a so a rika jirkita shi yawanci ko akan kawo shi a rigingine cikin annashi to yadda aka kawo shi aka ajiye shi nan haka ake masa sallah to waɗansu suka ce a'a ya dubi kibla to wannan tana daga cikin yana daga cikin rigimar da ta faru tsakanin kanawa a shekarun da suka wuce masu cewa a kai ba da masu a rigingin tar wanda suke cewa a rigingin tar wato gawa a batta kamar yadda aka kawo ta a mata sallah haka nan wanda suka ce a kai ba ko wato a sa kafadar mutumin a tokar kafadar sa fiska su dubi kibla lokacin da ake masa sallah abin da aka faɗi kenan حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء وصلى عليه الناس أفذاذا يؤمهم آد أي أفذاذا يؤمهم آد فقال ناس يدفن عند المنبر وقال آخرون يدفن بالبقيع فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فغفر له فيه فلما كان غسل أرادوا نزع قميصي فسمعوا صوتا يقول لا تنزع القميص فلم ينزع القميص وغسل وهو عليه عليه الصلاة والسلام wannan hadisi da zamu karanta Imam Malik ya ce balaghiya ne labari ne ya same shi kuma sahihin labari annahu balaghahu labarin da ya same shi cewa anna rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuwfi yawmal ithnain ya rasu ne ranar litinin wa dufina yawmal yawmas thulatha kuma ran talata da daddare aka yi masa janaza wato daren laraba a wani kauli ma ran laraban ne da daddare wa salla alaihi nasu mutane suka yi masa sallah afgazan afgazan jama'a jama'a wa'annan su zo su yi sallah wa'annan su zo su yi sallah wa'annan su zo su yi sallah fita wa'annan su zo su yi sallah fita faqala nasu wasu mutane suka ce yudfan indal minbari yanzu ina za a binne shi wani suka ce a ai masa kabari wajen mimbarinsa faƙala akarun waɗansu suka ce yudfanu bil baqi a kai shi baqiya inda ake binne sahabbai da sauran mutane ai masa kabari a wurin to waɗansu suka ce me zai hana a kai shi garin kakanninsa makka a binne shi ana cikin wannan jayayya faja abubakar sai sayyidina abubakar ya zo faƙala sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana yaqulu yana cewa ma dushina nabiyyun qatt illa fi makanihi alladhi tuwfiya fihi ba a taɓa binne wani annabi ba a wani wuri sai a wurin nan nasa wanda ya rasu a wurin da ya rasu nan ake masa kabari to daga nan sai aka yi shawarar kenan a cikin ɗakin da ya rasu shine ɗakin Aisha nan za a yi masa kabari sallallahu alaihi wasallam to anan suna da al'adun kabari guda biyu su mutanen Madina suna da al'adansu su mutanen makka muhajirai suna da al'adansu akwai wanda suke shakku akwai wanda suke lahadu akwai wanda masu keta kabari akwai masu kaucewa su su lahadu to aka ce to wanne za a masa na wannan garin za a masa koko na garin da ya fito sai aka ce to a nemo mahaƙa mutum biyu ɗaya na makka ɗaya na madina duk wanda ya fara zuwa to shi zai masa to shi kenan sai aisha ta ce ban ba abin da na sani sai na ji motsin fare ta ni a cikin ɗakina to daga nan na san za a za a yi manzo Allah sallallahu alaihi janaza kenan falamma kana fa hafaru lahu sai suka tona masa kabari fihi a cikin ɗakin da ya rasu falamma kana ghasluhu lokacin wankansa da yayi a radu na tsakame shi sai suka so kaman za su tuɓe rigarsa su wanke shi fa sami'u sautan sai suka ji wata muryar da ba su ga mai muryar ba ya kulu mai muryar yana cewa la tanzu kamisa kada ku ci riga kada ku ci riga kada ku ci riga sai suka bar shi فلم ينزع القميص بأشر رقبة لرقر أكوانكي صلى الله عليه وسلم وغسل وهو عليه أكوانكي شي رقتنا جكنسا صلى الله عليه وسلم da aka gama aka sa shi a lifafa aka shimfiɗa katifa a cikin kabarin aka kwantar da shi alaihi salatu wassalam to daga nan ne muhira tun shu'ba bayan ana jera abubuwa za a rufe sai wani abu nawa ya faɗi ciki sai aka ce to ta hannu ka ɗiba da yasa hannu sai shafa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce da na ba na so ne jikin in yi ban kwana da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karshen shafa jikin sa مغيرة بن شعبة to anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan rana har yanzu yana wannan daki duk inda ka ganshi ya je ni kuma yana zuwa ko ina kamar yadda dai ka san annabawa da shuhada'u su ba a daure su a cikin kabari kamar sauran mutane haka annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana yawo ko ina wanda Allah masa muwafiqan ganin sa sai ya ganshi ko a sama ko a kasa ko a kowane gari ko a ko ina sallallahu alaihi wasallam babu babu hijira ba babu kari gare shi anan akwai wani malami yana makka sunansa muhammad alai maliki kwanan babu sai mun yi maganarsa a cikin rubuce-rubucensa ya ce ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ka'aba daraja yana daga cikin abubuwa guda goma sha wanda malaman wahabiya suka masa caji cewa ya ridda mamlakar makka ta kashe shi sai ya tafi ya koma indonesia sai sarki na yanzu yace ya dawo ya ce ai ba zan dawo ba tunda suka ce ni kafiri ne kafiri yana zama makka sai ni ka dawo dai sai ya dawo yace abinda malamai suka ce sun kawo magana ka sun ce ga abu kaza kaza kaza kaza ka ridda ai maka hukunci nace to ko za su rubuta wani abu kada su rubuta da matsayin su na gwamnati domin suna da suna da gwamnati malaman fatawa ne kada su rubuta da sunan gwamnati sai mun kashin da kai tukuna sai amma sun ba da hanya sun ce in ka tuba kashe gidan rediyo da talabijin kace ka janye waɗannan maganganu shi kenan a yafe maka to ya ce ni dai abin na rubutan nan in ana so in janye sai an kira malaman duniya ba malaman kasar nan kaɗai ne malaman musulunci ba a kira malaman duniya a nuna musu abubuwan da na rubuta in su ma malaman waɗancan sun ce ridda ne kamar yadda waɗannan malaman suka ce ridda ne to su kamin hujjojin da za su gamsar da ni zan shiga gidan rediyo talabijin in tuba amma in ba haka ba zan janye ba to shi kenan sai sarki ya kira malaman fada ya ce ga abin da Muhammad ya ce ya kawo magana mai daɗi ya ce zai janye amma sai an kira malaman duniya an rubuta an nuna musu cajin da kuka yi masa in su malaman duniya ma sun yarda abin da kuka faɗin nan gaskiya ne ya ridda to su kawo hujjoji masu gamsarwa in sun yi shikenan zai shiga da rediyo ya janye amma ba haka ba zai janye ba ko kun yarda a kira malaman duniya a nuna musu kuka ce a malaman duniya ma mu shekara yan uwansa sai sarki ya ce to shikenan al'amuru khilafiyyin shikenan al'amarin ashe na jayayya ne irin na malamai ku ku rike naku kenan shi ya rike naku tunda akwai jayayya ku ku rike naku ku zaman ku shi ya rike naka kin zaman da ake yi kenan da Muhammad Alawi in ba haka ba in ba rashin ilimi ba rashin sanin addini ba ɗakin da annabi yake ciki sallallahu alaihi wa sallama don musulmi ya ce ya fi ka'aba ne za a gaya masa tambayar da za a tambayi mutum a ce masa in dai wannan ɗakin annabi ne yana ciki wannan kuma ɗakin Allah ne in Allah ma yana cikin ɗakinsa hakika ɗakin Allah ya fi annabi ina ciki za ka ce Allah yana ɗakin ina cikin Ka'aba wallahi inda Allah yana cikin wannan ɗakin nasa to ya fi ɗakin Annabi yana ciki aha to amma Annabi da yana cikin wannan ɗakin to inda yana cikin wannan ɗakin shin Ka'aba menene halitta ne ko ba halitta bane a cikin dukkan halittu menene ya fi daraja yana ina shi kenan shi ɗakin ya fi wancan ɗakin kenan duk wanda yake ba haka shi ne zai ridda ɗin wanda yake Ka'aba ta fi Annabi da ya ridda Annabi da ya kuma yana nan jahilci kawai da son zuciya ba su da ilimi ba su da ilimin addini wanda haushi ba abin da suka iya da zage zage حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلح أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد أي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم Imam Malik ya ce ya ji wannan hadisi wajen Hisham dan Urwa wato jikan sai na Abubakar. Urwatu dan Zubairu, Urwatu dan dan dan Asma jar Abubakar. An abi shi kuma ya je wajen babansa Urwatu din. An na wuce Urwatu babban malami ne daga cikin manyan malamai guda bakwai na Madina da ba ka masu a zamanin su. Kala ya ce kana bil Madina rajulani. A Madina akwai mutane guda biyu wanda suke matona kabari. Ahaduhuma yalhadu wal akharu la yalhadu. ɗaya lahadu ya iya ɗaya kuma shakko ya iya ketawa ya iya faƙalu sai sahabbai suka ce ayyuhuma a aika musu dukansu biyu ayyuhuma ja'a duk wanda ya fara zuwa awwalan da farko amila amalahu a bashi aikin sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kabari fa ja'a allazi yalhadu to sai mutumin da ba shakko yake yi ba lahadu yake yi shine ya fara zuwa aka ce to shikenan yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabarin falahada sai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kabarin na lahadu din حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرار كرازين إمام مالك يتي أنه بلغه لاباري يا سامي صحيح أن أم سلمة ما ترمزون الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة تاتي ما ترمزون الله صلى الله عليه وسلم تاتي كانت تقول تنا mutane tun nan litinin har talata har laraba suna ce wai manzon Allah ya rasu wai manzon Allah ni dai ban gaskata ba abun bai zama nan a zuciya ba ma saddaktu ban gaskata bi mawti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sami ta sai da naji waqal waqal karajin sai da naji fareta ne suna motsi a cikin rami kakar kakar kakar kakar me ake aka sai kabar ake tono to nan na san wannan abin ya zama gaskiya حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت في المنام ثلاثة أقمار فقدن في هجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق قالت فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها الإمام مالك يا سامون حديث وجن يحيى بن سعيد شيكم يحيى بن سعيد ياتي أن عائشة أم المؤمنين عائشة زوج النبي ما ترى منزل الله صلى الله عليه وسلم قالت تاتي رأيت ناي مفركي ما gani في المنام أتكلم بكي ثلاثة أقمار وتنمي قدا أكو سكن سنفاد في هجرتي أتكلم قاكينا فقصصت رؤياي sai na gaya wa babana iskar wannan mafarki abubakar as-siddiq radiyallahu anhu shi kuma mutum ne wanda yake mai fassara mafarki har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tambaye shi ya ka gani mai fassara wannan mafarki ya faɗa masa ya gaskiya ne haka Umar da na gaya masa wannan mafarki nawa wato bai ce komai ba a lokaci falamma tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wadu fi fi baitiha aka yi masa kabari a cikin ɗakin ta qala laha abubakar a lokacin ne babanta abubakar ya ce mata haza ahadu akmariki watannin guda uku da kika yi mafarki to wannan ɗayansu kenan wa huwa khairuha a cikin watannin duk kuma shine babba nan ya nuna abubakar Allah ya sanar da shi gaibi domin nan ta yi mafarki ta ga watanni guda uku sun faɗi a ɗakin ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an binne shi a ɗakin ta sai abubakar ya ce to wannan shine ɗaya daga cikin watannin naki guda uku kuma shine mafificin su wa ya sanar da shi shi ma in ya mutu a ɗakin za a binne shi wa ya sanar da shi shi ma Umar in ya mutu a ɗakin za a binne shi har su zama watanni guda uku wa ya sanar da shi Usmanu ba anan za a binne shi ba wa ya sanar da shi Ali in ya mutu ba anan za a binne shi ba wannan ilimi ne daga cikin ilimin da Allah yake baiwa siddiqai ilimin ilimin gaibi sai daga cikin ilmomin sa kenan kamar yadda ya ce wa matarsa tana da ciki za ta afi ya ta mata bayan ya rasu kuma aka yi haka din فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أهل أقمارك وهو خيرها حدثنا مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل حدثنا مالك عن غير واحد ممن يثق به أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل توفي بالأقيق توفي بالأقيق وحمل إلى المدينة ودفن بها wannan hadisi imam malik ya same shi ba wurin mutum ɗaya kadai ba an gairi wahidi in mun yasu bi daga cikin mutane ku amintattu wanda in sun faɗi magana za a amince da ita anna sa'id ibn zaid ibn amr wato sa'id ibn zaid ibn amr ko akwai wani mufailin ne eh eh akwai da abin da aka yi yawa yawa na gode na gode anna sa'i anna wani ne sa'adu kenan anna sa'ad ibn abi waqqas ko to anna sa'ad ibn abi waqqas wa sa'id ibn zaid ibn nufail su mutum biyun nan wancan wanda ya rasu hijira tana da shekara hamsin da biyar wannan kuma sa'id ibn zaid dan uwansa shi ma daga cikin al-asharatu mubashshiratu din shi ainihin shi ma sa'id yana daga cikin al-asharatu mubashshiratu wannan yana ba da labari kan ya yiwu mutum ya mutu a wani gari a ko a wani wuri a ɗauko shi zuwa wani wuri a binne shi to shine ya rubuta a nan cewa yana yiwuwa ga dai sa'ad ibn abi waqqas da sa'id ibn zaid ibn nufail sun rasu ne dukkan su a aqib wa humila an dauko su ila majlis zuwa ga madina aka binne su a baki'a shi wannan yana yiwuwa kenan saboda albarkan baki'a su ainihin sahabbai da ƙarshe sun fita daga cikin madina ne manya-manyan duka ba sa so su zauna a madina saboda an naɗa yara sarauta a garin masu yin abin da suka ga dama kuma ba sa ba sa saurarawa manya su an naɗo su ne daga mulki yara ne suna yin abin da suka ga dama to su bani umayyata su manyan sahabbai sai suka bar gari suka koma wajen gari suka gidaje saboda ba sa shirka ganin abubuwa suna afkuwa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da ikon hanawa saboda hadisin marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastadif bi lisanihi fa illam yastadif bi fa bi qalbihi hada adafu al-imani saboda haka ne suka zauna wajen Madina don haka ne
wannan sai ne shekhi ya yi taimaka da ya taimake mu da addu'a akwai wata yar uwata da wani abu ya dame ta Allah ya Allah ya sarrafa mata Allah ya yi mata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam barkan hadisin da muke karanta na annabi Allah ya yi mata albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to wayannan an binne su su guda biyu an dauko daga Aqiq an kawo su Madina aka binne su to yanzu zamu aje wannan karatu anan sai kuma kun gobe insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bin Fatih lima ulik الخاتم لما سبقنا في الحج والهدى الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم